إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na Masjid Tauhid wanda ke kofar gidan Dr. Muktari Anda Aliyu da ke GRA cikin garin Azare jihar Bauchi, majalisi da muke karanta tarihin Khalifa na uku Uthman ɗan Affan Allah yarda da shi. Wannan majalisi shine na ashirin da uku a wannan yammaci na Alhamis goma sha bakwai ga watan Dul'ada, hijirar ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida. wacce take daidai da goma sha biyar ga watan Mayu na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya. Idan ba a mance ba a majalisin da ya gabata. Muna bayani kan tafarki da ɗaya daga cikin waɗanda Sayyidina Umar ya ayyana mutane shida a zaɓi jagora cikinsu, tafarki da yake ta ƙoƙarin kamawa yake bi ganin ya tantance wane ne zai zama jagora tsakanin mutane guda biyu, Saidina Uthman da kuma Saidina Aliyu Allah yarda da su gaba da. Abdurrahman ɗan au kamar yadda bayani ya gabata, shi ne wanda suka jingina alhakin zaɓa da tantance wadda ya fi cancanta ya zama jagora bayan mutuwar Sayyidina Umar Allah ya da su. To bayanin da muke yi shine shi Abdurrahman dan Auf Allah yarda da shi ya, yana ta bin kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana jin ra'ayoyinsu da shawarwarinsu duk wani wanda ya haɗu da shi cikin garin Madina cikin manya-manya daga sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama maɗaukaka cikin sahabban manzon Allah yakan yi ƙoƙarin sauraron shawarwarinsu dangane da mutane guda biyu wanne suke ga ya fi cancanta a tabbatar da shi a matsayin jagora na al'umma musulmi. Sa'an nan kuma bai tsaya a iya wanda suke ‘yan Madina ko mazauna Madina ba. har ma waɗanda suka shigo garin Madina ɗin cikin sarakuna da shugabanni na yankuna daban-daban wajen Madina su ma sai da ya ji numfashinsu ya ji menene shawarinsu. Sannan duma wani wanda zai zo ya wuce ta Madina shi ma yakan tuntuɓe shi cikin musulmai ya ji menene shawarinsa dangane da mutane guda biyu da ake ƙoƙarin ayyana ɗaya daga cikinsu ya zama jagora Sayyidina Usman da kuma Sayyidina Aliyu Allah maɗaukacin sarki ya yadda da su. Bai takaita ga iya waɗannan ɓangarori ba, hatta mata da suke cikin gidajensu su ma ya yi ƙoƙarin jin ra'ayoyinsu da kuma shawarwarinsu dangane da wanda ya fi cancanta a ayyana shi. Har ila yau ya yi ƙoƙarin jin shawarwarin hatta ƙananan yara da suke wasan ƙasa, su ma yakan tuntuɓe su, tuntuɓa da ta dace da tunaninsu da ƙwaƙwalwarsu ya ji menene ra'ayoyinsu haka zalika bayi waɗanda suke karkashin iyayen gidajensu su ma sai da yayi ta kokarin tuntuɓarsu yana jin ra'ayoyinsu kenan shawari da abdurrahman ɗan auf yayi ta kokarin sauraro daga ɓangarorin mutane daban-daban bai takaita ga wasu baban da wasu duk lokacin al'umma musulmi da suke cikin garin Madina, ‘yan Madina da mazauna Madina da wanda ma hanya ta shigo da su garin Madina da wanda suka zo ziyara duka babba da ƙarami namiji da mace maɗaukaki da makaskanci mawadaci da talaka kowane ɗaya daga cikinsu sai da Abdurrahman ɗan Auf Allah maɗaukacin sarki yadda da shi ya yi ƙoƙarin tuntuɓar su yana jin shawarwari. To wannan gabar a kanta muka tsaya a majalisin da ya gabata, inda za mu tashi kansa, inda yake cewa wa kanat natijatu mushawarati wa kanat natijatu mushawarati Abdurrahman bin Auf أن معظم المسلمين كانوا يشيرون بعثمان بن عفان anan gurin yana bayyana mana sakamakon shawarwari da shi Abdurrahman dan Auf yayi ta kokarin sauraro daga bangarori daban-daban na mutane shine yace wa kanat natijatu mushawarati Abdurrahman bin Auf natija da sakamakon shawarwari da Abdurrahman dan Auf yayi ta sauraro ita ce kamar haka, anna mu'zamal muslimina kanu yushiruna bi Uthman bin Affan galibin musulmai suna masa ishara ga Usman dan Affan in ya tambayi wannan ya ce ni ina ga Usman ya fi cancanta wancan ma ya tambaya ce Usman wancan ma ya tambaya ce Usman kaɗan ne yake samu suke cewa Aliyu dan Abi Talib Allah da da su gaba daya ومنهم من كان يشير بعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما daga cikin waɗanda Abdurrahman ɗan Auf ya ji shawarwarinsu an samu wasu da suka yi ishara kan Sayyidina Aliyu ɗan Abi Talib Allah ya da su gaba ɗaya. Kenan galibi sun yi ta ishara ga Usman. An samu kuma wasu sashe daga cikinsu wanda ba su da yawa sosai waɗanda suka yi ishara ga Sayyidina Aliyu suke gashi ne fi cancanta ya zamanto jagora na al'umma musulmi. Wa fi muntasafin lailatul arba'a dhahaba Abdurrahman ibn Auf ila bait ibn ukhti al-Miswar bin Mahrama وطرق البيت فوجد المسور نائما فضرب الباب حتى استيقظ yace wa fi muntasafi lailatul arba'a a tsakiyar dare na daren laraba wato tsakiyar daren laraba ke a tsakiyar daren laraba zahaba abdurrahman bin auf ila bait bin ukhti sai abdurrahman dan auf ya kama hanyarsa ya tafi gidan ɗan ‘yar uwarsa, ya tafi gidan ɗan ‘yar uwarsa, duk da wannan turba ce da yake ta ƙoƙarin tafiya a kanta don ya samu ya tantance cikin mutane guda biyun nan, waye ne za a ayyana ya zamanto jagora. Ya tafi gidan ɗan ‘yar uwarsa, wane ne ɗan ‘yar uwarsa? Almiswar bin Mahrama, shi ne almiswar bin Mahrama. almiswar bin makrama yana cikin ƙananu daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin jerin sahabbai amma kuma yana cikin ƙananu domin an haife shi a garin Madina bayan hijira da shekaru biyu bayan an yi hijira daga garin Makka an dawo Madina mahaifiyarsa tana cikin waɗanda suka yi hijira daga Makka zuwa Madina to sai ta haife shi bayan hijira da shekaru biyu mahaifiyarsa ita ce ake kira atika ‘yar uwa ce ga abdurrahman ɗan au to da suka yo hijira aka dawo garin madina da shekaru biyu da yin hijira sai ta haife shi To kaga idan bayan hijira da shekaru biyu aka haife shi, zai zamanto lokacin da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya rasu, yana da shekaru takwas a duniya, kaga kenan yana cikin ƙananu yara cikin sahabban manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Za a lissafa shi cikin sahabban manzon Allah duk da dai yaro ne, saboda sharuɗa da ya kamata sahabi ya cika su gabanin ya zama sahabin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama shi wannan miswar bin makrama ya cika su. Sharuɗan dama guda uku, na farko ya zamanto ya haɗu da annabi, sallallahu Alaihi wasallama, to shi miswar bin bin makrama ya haɗu da manzan Allah, ya ga manzan Allah ido da ido, manzan Allah ya gan shi ido da ido, kaga ya cika wannan sharaɗi. Sannan sharaɗi na biyu, lokacin da ya haɗu da manzan Allah yana cikin musulunci, wannan sharaɗi ne cikin sharuɗa da zai sa mutum ya zama sahabi. cikin sahabban manzan Allah shine ya zama lokacin da ya haɗu da manzan Allah yana cikin musulunci to miswar sanda suka haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana sanda ya fara wayo yana cikin musulunci sannan sharadi na uku ya zama ya mutu kan musulunci to miswar ya mutu akan musulunci kaga kenan za a lissafa shi cikin jerin sahabban manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama duk da cewa karami ne yana cikin kananu daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya lazumci sayyidina Umar lokacin da sayyidina Umar ya zama khalifa kuma ya dauki ilimi wanda yake mai tarin yawa a gurin sayyidina Umar ya haddace hadisai masu tarin yawa a gurin sayyidina Umar Allah ya da shi da sayyidina Umar gaba daya an kashe shi a shekara ta 64 bayan hijira a watan Rabiul Akhir a jikin ɗakin Ka'aba lokacin kalifancin Yazid ɗan Mu'awiya, Allah masa rahama, ɗaya daga cikin dakaru na Yazid da ya turo lokacin da Abdullahi ɗan Zubair yake garin Makka bai yadda ya yi mubaya a ma Yazid a matsayinsa na jagora ba, to Yazid ya turo dakarunsa su zo su tilastawa Abdullahi dan Zubair da waɗanda suke mara masa baya akan sai sun yi masa mubaya'a sun sallama sun yadda shine jagora na al'umma musulmi wanda kuma aka turo shine Hussein bin Numair ya zo garin Makka ya dinga harba nakiyoyinsa zuwa ga inda Abdullahi ɗan Zubairu yake zaune shi da magoya bayansa jikin ɗakin Ka'aba, to a nan ne aka samu almiswar bin makrama aka same shi a kuncinsa, aka buge shi da nakiya sai fati ya suma, aka ɗauke shi, aka tafi da shi, ya farfaɗo bayan ‘yan kwanaki da ba su wuce kwanaki biyar ba, ya ce gagarin Allah ya ɗauki ya ɗauki rayuwarsa. To, a nan ana mana bayani cewa. Abdurrahman ɗan Auf lokacin da yake ƙoƙarin tantance wanda za a zaɓa a ayyana shi ya zama jagora cikin mutane guda biyu Sayyidina Uthman da kuma Sayyidina Ali sai kama hanyarsa tsakiyar dare ya tafi gidan ɗan ƴar uwarsa Almiswar bin Mahrama da ya isa fatara kalbaita sai ya kwankwasa ƙofar gidan. Fawajada Almiswara na'ima lokacin da ya isa sai ya tarar da Miswar yana bacci. tunda tsakiyar dare ne lokaci ne na bacci waja'alna nawmakum subata waja'alna al-laila libasa ya jatar da miswar yana tsakiyar bacci ya kwankwasa masa kofa fa daraba al-baba ya buga kofa hatta staiqaza har miswar ya farka daga bacci ya fito gare shi da ya fito ga Abdurrahman dan Auf faqala sai Abdurrahman dan Auf yace araka na'ima ina gani kamar bacci fa kake yi ko miswar ya ce masa kwarai kuwa bacci nake yi shi yasa ka ji ma ban fito da wuri ba sai abdurrahman dan auf ya ce masa fa wallahi maktahaltu hadhihi al-lailata bi kabiri naumin yace na rantse da Allah wannan dare da ka gani ban yi tozali da bacci mai yawa ba kenan yayi baccin amma kankani yayi baccin bai taka kara ya karya ba yayi baccin ba shi da yawa baccin da ya yi bai wuce na sa'a ɗaya ko sa'a biyu ba, shi yasa ya ce masa mattahaltu hadhihi al-lailata bi kabiri nawmi wannan dare da kake gani ban yi tozali da bacci wanda yake mafi yawa ba ma'ana bai samu daman yin bacci na a zo a gani ba ya dan taba baccin amma bai taka kara ya karya ba me yasa baccinsa ya zama kaɗan saboda yana ji a jikinsa cewar fa akwai wani nauyi mai girma a kansa da ya kamata ya sauke wannan nauyin saboda haka bacci ba nasa bane ya kwanta tun farkon dare har zuwa kusa da ƙarshen dare yana bacci wannan ba nasa bane wai wai wanda wanda ya haɗi ta ɓarya bai ga ta tsayuwa ba to saboda haka abin da Abdulrahman dan Auf yake ji a jikinsa kenan cewar akwai nauyi mai girma a kansa wanda kuma yake da nauyi mai girma a kansa bacci ba nasa ba to lokacin da ya gaya wa miswar bin makarama wannan ya gaya masa ne don ya nitsar masa da zuciyarsa kar ya ga kamar ya shiga haƙƙinsa saboda ya zo ya yanke masa bacci wannan al'amari ne da ya shafi al'umma musulmi gaba ɗaya to idan abun ya biyo ta kanka dole ka ba da haɗin kai ka ba da goyon baya don a samu a kai ga gaci a cimma matsaya a zaƙulo wanda ake ga jama'a shi suka fi so ya jagorance su a ayyana shi. To shi yasa gayawa Miswar bin Mahrama wannan magana dan ya kwantar masa da hankalinsa cewa kai yanzu ma ka dan samu baccin dan dare gwargwado tun da yanzu kusan tsakiyar dare ne. To ni baccin da na samu bai taka kara karya ba. Kamar yana nuna masa hakan ne saboda kar ya damu, kar ya daga hankalinsa, kar ya ga kamar ya tauye masa hakkinsa. To a nan Abdurrahman ɗan Auf sai ce masa in talik fad'u Zubaira wa Sa'dan je ka kira mun Zubairu a gidansa. Daga nan ka wuce gidan Sa'ad ɗan Abi Waqqas shi ma ka kira mun shi. Idan za a tuna waɗannan mutane guda biyu, Az-Zubair bin Al-Awwam da Sa'ad bin Abi Waqqas suna cikin jerin mutane guda shida da Sayyidina Umar ya ayyana kan cewa duk wanda aka zaba a matsayin jagora cikin su ya cancanci ya jagoranci al'umma musulmi. Kushe sa Abdurrahman dan Auf ya sa a kira masa su saboda zai sake tattaunawa da su tunda umarnin Sayyidina Umar kenan. Waɗannan mutane guda shidan su tattauna duk abin da suka cimma matsaya a kansa dangane da wanda suke ga shi ya fi cancanta jagoranci al'umma musulmi to shikenan a goya ma wanda suka zaba suka ayyana a goya masa baya a sallama masa a masa mubaya'a a yarda a sallama cewa shine jagora na al'umma musulmi to shine ya tura shi ya je kira masa waɗannan mutane guda biyu Az-Zubair bin Al-Awwam da kuma Sa'ad bin bin Abi Waqqas Allah madaukakin sarki yadda da su da su gaba da yace fa da'awtuhuma lahu sai naje kowane ɗaya daga cikin su naje gidansa na kira su ga Sayyidina Abdurrahman dan Auf wato ya kira waɗannan mutane guda biyu je gidan Zubair ya kwankwasa masa kofa Zubair ya fito sai ce Abdurrahman dan Auf ne yake son ganin ka ya kama hanyar sa ya tafi gidan Sa'ad dan Abi Waqqas shi ma ya kwankwasa masa kofa tsakiyar dare shi ma ya fito ya ce Abdurrahman dan Auf ne yake son ganin ka to kowane ɗaya daga cikin su aka gaya masa ya san akan me ake magana domin dama su shida ne sayyidina Umar ya ayyana a zabi jagora a cikinsu. Waɗannan mutane guda biyu da suka zo ga Abdurrahman ɗan Auf, fa shawarahuma sai zauna ya yi shawari da su, ya tattauna da su na lokaci mai tsayi. Kenan sun zauna sun yi mitin, takaitaccen mitin su su uku, da shi Abdurrahman ɗan Auf wanda yake ƙoƙarin ganin ya zaɓi wanda ya fi cancanta cikin mutane guda biyu sayyidina Usman da kuma sayyidina Aliyu sannan kuma akwai Zubairu wanda aka gayyato shi a zauna a yi mitin da shi da kuma sa dan Abi Waqqas shi ma an gayyato shi a yi mitin da shi waɗannan mutane guda uku sai suka zauna suka yi ƙwarya ƙwaryar mitin yace thumma da'ani bayan sun kammala mitin din su ya sallami Zubairu da Sa'ad shi Abdurrahman kenan ya sallami Zubairu da Sa'ad Miswar ya ce sai sake kira na, tunda ɗan ‘yar uwarsa ne, ai ɗa ne a gurinsa shi ma, yanda zai umarni wa ɗansa je ka mun kaza, je ka mun kaza, shi ma zai masa wannan umarni ɗin. Miswar ya ce sai sake kira na, faƙala sai ya ce mun ud'uli aliyan, je ka ka kira mun aliyu, ma'ana je ka gidan aliyu ka kira mun shi. ya ce fada'autuhu sai na je gidan sayyidina ali na kwankwasa kofa ya fito na ce abdurrahman dan auf ne ke son ganin ka shi kuma aliyu kamar yadda bayani ya gabata ai yana cikin mutane guda biyu da suke yan takarkaru waɗanda a cikinsu ne ake fatan a rantsar da ɗaya daga cikinsu a ayyana ɗaya daga cikinsu a zaɓi ɗaya daga cikinsu ya zamanto shine jagora na al'umma musulmi to saboda haka shi ma akwai buƙatar a yi mitin da shi akwai buƙatar a tattauna da shi, akwai buƙatar a gana da shi, shi yasa Abdurrahman dan Auf ya tura Almiswar bin Makhrama zuwa gidansa ya je kira masa shi. Ya je kwankwasa kofa Sayyidina Ali ya fito, Miswar ya ce masa Abdurrahman dan Auf ne yake son ganin ka. Da shi ma Sayyidina Ali ba zai mamaki ba, tunda ya san akan me ake ta kai kawo, akan me ake ta kokarin tattaunawa, akan me ake ta kokarin ganawa, bai yi wata wata bai kama hanya ya je samu Abdurrahman ɗan Auf. Ya ce, Fana jawo hatta harar layu, sai sai Abdurrahman ɗan Auf ya zauna da Sayyidina Ali, ya tattauna da shi lokaci wanda yake mai tsayi, har sai da mafi yawan dare ya tafi. Har sai da mafi yawan dare ya tafi, kenan sun gana ganawa wacce take mai tsayi tsakanin Abdurrahman ɗan Auf da kuma Aliyu ɗan Abi Talib, Allah yarda da su. ثم قام علي من عنده lokacin da galibi mafi yawan dare ya tafi sai sayyidina ali ya tashi daga gurin abdurrahman dan auf kenan sun karasa tattaunawar su thumma qala sannan abdurrahman dan auf ya sake ce mun ni miswar bin makarama duk da miswar ne yake bada labari dan yar uwar abdurrahman dan auf yace sai abdurrahman ya ce mun ud'u li usmana je ka kuma ka kira mun usmanu tunda yanzu an gama tattaunawa da Aliyu shi ma Usman ya kamata a tattauna da shi kaga yanzu ya tattauna da bangarorin mutane guda biyu zai tattauna da bangare na uku bangare na farko ya tattauna da mutane biyu sune Zubairu da Sa'ad ya sallame su yasa aka kira masa bangare na biyu shine Sayyidina Ali ya zauna suka tattauna tare da shi to yanzu kuma ya tura a kira masa bangare na uku shine Sayyidina Usman shi ma zai tattauna da shi Miswar bin Makhrama ya kama hanyarsa ya tafi gidan Sayyidina Uthman ya kwankwasa masa kofa ya fito ya ce Abdurrahman dan Auf ne yake son ganin ka. Uthman shi ma ya san akan me ake magana tunda yana cikin mutane guda shida da Sayyidina Umar ya ayyana a zaɓi jagora cikin su sa'annan kuma bugu da ƙari shi Sayyidina Uthman da shi da Sayyidina Ali su biyu ne ma yanzu suka saura ake kokarin zaben jagora cikin su. saboda haka yanzu idan an zo an ce masa Abdurrahman dan Auf na son ganinka ba zai yi mamaki ba sa'annan kuma ba zai yi wata wata ba ba zai yi nawa ba zai amsa kiran Abdurrahman dan Auf sai kama hanyarsa ya tafi ya je samu Abdurrahman dan Auf fanajahu Abdurrahman dan Auf sai tattauna da shi ya tattauna da Sayyidina Usman suka ɗauki lokaci su ma suna tattaunawa da shi Usman da kuma Abdurrahman dan Auf hatta farraka bainahumal mu'addin bis-subh har sai da ladan ya raba tsakanin su da kiran sallah lokacin sallah asuba yayi ke wannan shine ya tsai da mitin din nasu sun zauna suna ta tattaunawa suna ta ganawa suna ta yin mitin har sai da ladan ya ce as-salatu to anan ne kowa ya tafi je alola an aka shiri na zuwa sallar sallar asuba kaga a cikin wannan dare Abdurrahman ɗan Auf kamar yadda na yi bayani a baya ya gana da ɓangarorin mutane guda uku. Ɓangare na farko ya gana da mutane biyu, Zubairu da Sa'ad, lokaci mai tsayi. Ɓangare na biyu ya gana da mutum ɗaya shine Sayyidina Ali. Shi kuma yana cikin waɗanda ake fatan a zaɓa ya zamanto jagora. Ɓangare na uku shine Sayyidina Uthman bin Affan shi ma yana cikin wanda ake fatan a zaɓa don zamantowa jagora. ya ce wa ba da salati subahi bayan an je an yi sallar asubahi an idar da sallar asubahi yawmal bai'a ranar da aka yi mubaya'a ranar da aka rantsar da sayyidina Usman wannan rana yake cewa shine rana na ƙarshe cikin notice ɗin da sayyidina Umar ya ba mu waɗannan mutane da ya ayyana kar su wuce kwanaki hudu kasu wuce kwanaki uku a yayi nisa ya kai hudu, face sun zaɓi jagora. to ranar laraba shine rana wanda ya zama na ƙarshe cikin ranaku da sayyidina Umar ya basu deadline da sayyidina Umar ya basu ran laraba shine rana na ƙarshe a watan Dhulhijja kuma shine ran 29 ga watan Dhulhijja na shekara ta 23 bayan hijira bayan kashe sayyidina Umar da kwanaki hudu domin sayyidina Umar an kashe shi ran 26 ga watan Dhulhijja hijira tana da shekara 24 to shi kuma wannan rana ta ashirin da tara ga watan Dhulhijja ita ce ake magana a kanta a nan. Ya ce, wa kana suhaibun rumil imamu, wa kana suhaibun rumil imama, iz aqbala Abdurrahmani bin Auf. A wannan rana, Suhaib al-Rumi shi ne limami, dama sai da na Umar lokacin da aka soke shi, wannan ba majusa ya soke shi, aka ɗauko shi ranga-ranga aka kawo shi gidansa ya ayyana wane ne zai na sallah da mutane gabanin a zafi jagora. To sai zamanto su haif shi yake yin sallah da mutane, ma'ana shi yake jan mutane sallah. To a ranar Laraba, rana ta ƙarshe cikin jerin ranakun da aka yi ta kai kawo wajen ganin an zafi jagora. Bayan Suhaibu ya idar da sallar asubahi, Suhaibun Rumi kenan. إذ أقبل عبد الرحمن بن عوف سيدا عبد الرحمن بن عوف يا تاسو يا تهو يا تهو عند لمن yake zaune tunda inda liman yake zaune bayan ya idar da sallah gefensa akwai mimbari na masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da Abdurrahman dan Auf ya taho wa qad tamma bil imamati allati ammamahu biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya taho yana tafi har ya zo gurin da liman yake zaune ya hau kan mimbari alhali a daidai wannan lokaci ya ɗaura ya yi rawanin da manzon Allah ya masa wato kalar rawanin da annabi ya masa tun annabi yana rayu in ya tashi rawani irin wannan rawanin da annabi ya masa irinsa yake to ya taho ya zo ya hau kan mimbari na masallacin manzon Allah mimbarin manzon Allah alhali ya yi rawanin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya masa ya sanya rawanin da manzon Allah ya masa tun yana rayi wa kana qad ijtama'a rijalu shura inda al-minbar a wannan rana tunda shine rana na karshe mutanen da sayyidina Umar ya ayyana su akan azabi jagora cikin su sun haɗu a jikin mimbarin manzon Allah suna jira su ga wani hukunci Abdurrahman zai yanke tunda yanzu an ba shi wuka da nama an naɗa shi ya jagoranci zaben wanda zai zama jagora cikin mutane guda biyu. Idan za mu iya tuna adadin mutanen nan guda shida mun yi tanana ta su majalisi daban-daban. Ya kamata ma a ce mun rike sunayensu. Na farko Uthman ɗan Affan, na biyu Aliyu ɗan Abu Talib, na uku Abdurrahman ɗan Au, na hudu Az-Zubair بن العوام نبير سعد بن أبي وقاص نشد طلحة بن عبيد الله waɗannan su ne mutane guda shida da sayidina Umar ya ayyana akan a zaɓi jagora a cikinsu. To idan muka kula za mu ga tattaunawar da Abdulrahman ɗan Auf ya yi a cikin dare. ya tattauna da su ga baki ɗayansu duka shida ya tattauna da mutum hudu ko shi kuma na biyar ɗinsu to ina na shida ina na shida tsalha shi ba ambaci ya tattauna da shi wasu malaman suka ce zai iya yiwa kafin ya zo gidan miswar shi ya haɗu da shi ya gama tattaunawa da shi sai zamanto dai a cikin daren duka waɗannan mutane guda shidan da Sayyidina Umar ya ayyana a zaɓi jagora cikinsu duka Abdurrahman sai da ya gana da su. To shi yasa da aka idar da sallar asubahi dukansu sai suka zo suka taru a jikin mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi sallama su ga wata natija ce aka fita da ita dangane da shawarwari da aka ɗau lokaci ana yi da kuma tattaunawa da aka yi ta yi ganawa da aka yi ta yi to yanzu yaya natijar take yaya za a fito da natijar duka sai suka zo suka taru jikin mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da suka haɗu Abdurrahman dan auki yanzu gashi nan ya hau kan mimbari ana jira a sanar cewa wane ne zai zama jagora bayan sayyidina Umar to gabanin ya sanar da jagora أرسل إلى من كان حاضرا من المهاجرين والأنصار عبد الرحمن أن أوصي أيك دوان ديك تكين غرم مدينة تكين المهاجرون yana neman sa yanzu ya zo masallacin manzon Allah ya tura ‘yan aika ku shiga cikin garin Madina duk inda kuka san gidan ba muhajire yake to ku ce ni Abdurrahman dan au ina son ganin sa a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan ƴan aika suka dinga zaga cikin garin Madina. Duk inda aka san cewa nan gida ne cikin gidajen waɗanda suka yi hijira daga Makka suka da Madina almuhajiruna kenan sai a ce masa Abdurrahman dan Auf yana kiranka. Sai zaman to duk wani wanda yake cikin almuhajiruna waɗanda suka yo hijira tare da manzon Allah daga Makka zuwa Madina duka an gayyato su sun zo sun haɗu a masallacin Annabi. Sa'an nan kuma duk inda al'ansar suke mutan Madina dama su ‘yan garin Madina, garin Madina garin su, su ma aka ce duk su taho su zo masallacin annabi ana son ganawa da su, ana son ganin su. Sa'annan wa umara al'ajina da sarakunan manya-manyan garuruwa wanda sun shigo garin Madina. Sarakunan manya-manyan garuruwa wanda sun shigo garin Madina minhum daga cikin su akwai Muawiyatu Amiru Sham Muawiya ya shigo garin Madina shine shugaban Sham shine sarkin Sham shine jagoran Sham shine gwamna na Sham to ya shigo cikin garin Madina a daidai wannan lokaci to Abdurrahman dan Auf ya ce a gayyato masa shi ya zo ya halarci wannan majalisi da ake ƙoƙarin ayyana wanda zai mai gurbin Sayyidina Umar. Mu'awiya ya zo da tawagarsa, tunda gwamna ne, dole yana tare da ‘yan rakiyarsa da masu masa ɗawainiya da hidima, ya shigo masallacin annabi da tawagarsa. Sannan wa Umair bin Sa'ad Amiru Shims, sannan nan ma ya aika aka kira masa sarkin Shims ko gwamnan Shims. wanda ake kiransa Umair bin Sa'ad shi ma yazo da tawagarsa suka zauna a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa Amr bin al-As amiru Misr sannan ya sa aka kira masa Amr bin al-As gwamnan Misr shi ma yazo da tawagarsa suka zauna a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun ji gwamnoni guda uku wanda suna cikin garin Madina lokacin da ake ta kokarin zaben wanda zai zama shugaba na gaba daya gwamna na farko mu'awiya gwamna ne na sham ya zo da shi da tawagarsa gwamna na biyu gwamnan hims shi kuma umair bin sa'ad shi ma ya zo da tawagarsa sai gwamna na uku amr bin al-as shine gwamnan misra egypt kenan shi ma ya zo da tawagarsa sai gwamna na hudu al-mughira bin shu'ba shi ma na cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam galibi zamu ji gwamnonin nan sahabbai ne kaga Muawiya sahabi ne gwamnan Sham sannan Amr ibn al-As sahabi ne gwamnan Misra ga Al-Mughira ibn Shu'ba shi ma sahabi ne gwamnan Kufa shi ma yazo da tawagarsa to sai gwamna na biyar Abu Musa al-Ash'ari shine gwamna na Basra shi ma sahabi ne cikin sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama shi ma yazo da tawagarsa kenan yanzu waɗannan gwamnoni na manya-manyan garuruwa da suka shigo cikin garin Madina dukansu sun taho da tawagarsu kowanne ya zo ya zauna cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana jira ya ji sanarwar da Abdurrahman dan Auf zai yi game da wane ne jagora na al'umma musulmi a bayan rasuwar Sayyidina Umar Allah ya da su gaba daya. To anan zai hakaito mana wata riwaya ta Bukhari wacce take da shige da wannan riwayar da muka karanta kuma ta faɗaɗa ma har ta fito da abun da ma yadda aka zaɓi jagora da ya mai bayan Sayyidina Umar Allah da da su gaba da. Ya ce wa za a fi riwayatil Bukhari. sannan ya zo cikin riwayar Bukhari wato akwai kissa da Imam Bukhari ya kawo ta wacce ta bayyana yadda aka ayyana wanda ya mai gurbin Sayyidina Umar tunda yanzu ana kokarin ayyanawa ne kaman za a sanar ne bayan an gama bibiyar mutane yanzu kamar mu a yau kamar misali ka ce an gama zaɓe yanzu mutane kowa ya kasa kunnensa ya ji wane ne ya yi nasara a zaɓen da aka ana jira a yi sanarwa ana jira ana jira misali ciyaman na INEC ya yi sanarwa kowa zai buɗe rediyonsa yana sauraro to kamar abin da ya faru kenan ne kamar an gama zaɓe wannan shawarwarin da ya ta bibiya yana ji kamar zaɓe aka to yanzu ana jira a saurara a ji wane ne ya ci zaɓen za a fahimta haka ne daga sanarwar da za a ji daga baki shi abdurrahman dan hau to shine yanzu masallacin manzon Allah ya makaru makil da mutane da waɗanda suke mazauna Madina da kuma wanda suke ‘yan asalin garin Madina da kuma baƙi da suka shigo daga wajen Madina tunda a lokacin an dawo daga aikin hajji ƙarshen watan Zulhijja kuma ka san bisa al'ada idan an yi aikin hajji an ƙare mutane sukan shigo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don su ziyarci masallacin mutane suna shigowa garin Madina don su ziyarci masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ziyarci masallacin Quba sannan kuma su ziyarci shuhada Uhud waɗanda suka yi shahada a yakin Uhud sannan kuma su ziyarci makabartan baqi'u makabartan da aka burne galibin sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama sannan su zo a kabarin annabi sallallahu alaihi sallama su masa sallama su zo na Abubakar su masa sallama su zo na Umar su masa sallama wannan abu ne wanda tuntun tuntuni ake yin sa kuma har yau ana yin sa to sai zamanto yanzu garin Madina cike yake da baki wanda suka kawo ziyara Madina, suka kawo ziyara masallacin manzon Allah, sallallahu Alaihi wasallama, to kuma sai faduwa ya zo daidai da zama. Sun kawo ziyara Madina gashi kuma an kashe shugaba na musulmi na gaba daya. To yanzu dole ne a zaɓi shugaban da zai mai gurbinsa, to sai zamanto suna halarci za a yi zaɓen, kuma an yi zaɓen yanzu za a sanar da wanda ya lashe zaɓen, kamar abin da ya faru kenan. yace falamma salla linnasi subha yanzu ga riwayar bukari za ta takaita mana abin da ya kai ya kawo a wannan rana da aka rantsar da sayyidina usman yace falamma salla linnasi subha bayan wanda aka sa yana sallah da mutane shine suhaibu rumi bayan ya idar da sallah tare da mutane wajtama'a ula'ika rahtu indal mimbar waɗancan mutane guda shida da sayyidina Umar ya ayyana a zaɓi jagora cikin su suka je suka haɗu a jikin mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna jira su ga hukuncin da Abdurrahman dan Auf zai tunda yanzu an ba shi jagoranci na zaben wanda yake ga ya fi cancanta to yanzu shine jagorar da ake sauraro a ji me zai fito daga bakinsa fa arsala ila ila man fa arsala ila man kulli فأرسل إلى من من كل حاضر من المهاجرين والأنصار عبد الرحمن دان أوس يا aika ma duk wanda yake cikin garin Madina cikin almuhajirun da kuma cikin al-ansar ya aika musu cewar su wannan bayanin mun yi shi a baya wa arsala ila umara il ajnad ya aika wa gwamnoni na manya-manyan garuruwa shi ma nan bayani mun yi shi a baya mun lissafo gwamnoni har guda biyar waɗanda suka shigo garin Madina da nufin ziyara bayan ƙare aikin hajji kuma wannan hadisa ta faru ta kashe Sayyidina Umar Allah ya da shi to yanzu kuma ana kokarin zaben wanda zai mai gurbin sa to shine Abdurrahman dan Auf ya aika ma gwamnonin nan da suka shigo ya aika musu masaukan su cewar su halarci masallacin Annabi dan shaida wanda za a ayyana ya zamanto jagora na al'umma mun mun lissafo waɗannan gwamnoni guda biyar akwai Muawiya dan Abu Sufyan muka ce gwamna ne na na Sham sannan kuma akwai Amr ibn al-As muka ce gwamna ne na Misra sannan akwai Mughiratu bin Shu'ba gwamna ne na Kufa sannan akwai Abu Musa al-Ash'ari gwamna ne na Basra akwai Umar Umair bin Sa'ad shi kuma gwamna ne na Hims waɗannan gwamnoni guda biyar sun shigo garin Madina dukansu Abdurrahman dan Auf Allah ya da shi ya gayyace su su zo su shaida ayyana jagora da zai mai gurbin sayyidina Umar wa kanu waqaw tilka al-hajjata ma'a Umar sun halarci wannan aikin hajjin da aka yi tare da Sayyidina Umar kamar yadda muka yi bayani sai suka shigo garin Madina don ziyartar masallacin Annabi da masallacin Quba da shuhada'u Uhud falamma jitama'u bayan waɗannan mutane duka da Abdurrahman dan Auf ya gayyata bayan sun haɗu masallaci ya makaru da mutane تشهد عبد الرحمن ثم قال سي عبد الرحمن يي تحية يي تحية الحاجة شيني معنى التشهد شيني يتي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبط منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أن شيني أبن عبد الرحمن أن أوف يبود إليش شيني ما أنر تشهد عبد الرحمن أن أوف سيأك تشهد kamar tashahadan shine ya ya ya shaida shaida babu abun bauta bisa tantanta sai Allah sannan kuma annabi Muhammad manzon sa to me yasa aka yi amfani da lafazin tashahada alhali lafazan da ya amfani da su suna da yawa har ma ya karanta ayoyi guda uku da ayar Ali Imrana da ayar Nisa'i da kuma ayar Ahzabi amma sai aka keɓe tashahudi da me da ambato aka keɓe kalmar shahada da ambato saboda girmanta domin tana cikin jerin lafuzan da ake faɗi a tahiyatul hada wannan tahiyatul hadan ita ce abdurrahman ɗan auku jabir ɗan abdullahi Allah maɗaukacin sarki yarda da shi abdullahi ɗan mas'ud Allah madaukakin sarki ya da shi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanar da su at-tashahhud fil haja ya sanar da su wannan lafazi da na karanta yanzu wanda aka ce Abdurrahman dan Auf ya yi annabi ya karantar da su wannan a duk lokacin da wata bukata ta taso mutum ya zo zai magana wanda yake da muhimmanci cikin al'umma ko ya zo zai yi kutuba ko ya zo zai yi wa'azi ko ya zo zai karantarwa annabi ya karantar da su su bude da innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la bari mu ji inda kalmar shahadan ta fito wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu anan ne kalmar shahadan ta fito وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما إنا شيدا cewa babu abun bauta bisa cancanta sai Allah shi shi kaɗan shi ba shi da abokin tarayya wa shahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaidawa cewa annabi muhammadu bawan Allah ne kuma manzon Allah ne amma ba'ad bayan haka sai a karanto waɗannan ayoyi guda uku na Ali Imrana na Nisa'i na Ahzab To mun ji ai ambaton kalmar shahada ta zo, a cikin wannan tahiyatul haja wanda duk sanda annabi ya zo zai yi kuduba ko zai yi magana mai muhimmanci yana buɗe maganarsa da wannan to sai koyar da sahabbansa cewar a duk lokacin da kuka zo za ku yi magana mai muhimmanci ko za ku karantar ko za ku yi kuduba to ku buɗe karantarwa ku ko magana ku da wannan sai ake kiranta da tashakkud saboda me saboda kalmar shahada ta zo a ciki kuma kalmar shahada ta fi kowane abu muhimmanci cikin lafuzan da aka ambata cikin wannan tahiyatul hada gaisuwa wacce take ta bukata idan kana da wata bukata da zaka bidiro da ita ga mutane ta bayani to ga gaisuwar da ya kamata ka bude da ita kafin ka bidiro da bukatar taka shine ma'anar tahiyatul hada to sai ake kiranta da tashahhud saboda kalmar shahadar da take cikin ta ta fi kowane abu muhimmanci tunda kalmar shahada ai da ita ake shiga musulunci shi yasa ma da aka zo ta hiya ake kiranta da at-tashahhud ayya ba ana kiranta at-tashahhud ba me yasa ake kira ta hiya da at-tashahhud saboda a cikin ta hiya akwai kalmar shahada at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سيأتي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله منجي كلمة شهادة تازو تكن تهيا كيسا على ربك أكي كرن تهيا دا التشهد أكي كرن تهيا كلمة شهادة wannan shine dalili me yasa saboda kalmar shahada ta fi muhimmanci a cikin tahiyya sama da sauran lafuzza da suke cikin tahiyya ba ka zalika ita ma tahiyatul hada kalmar shahada da take cikinta ta fi muhimmanci akan sauran lafuzza da suke cikin tahiyatul haja. To Abdurrahman dan Auf da ya zo sai ya buɗe maganarsa, gabanin ya fara maganarsa sai ya yi muƙaddima, muƙaddimar kuma ita ce wacce annabi ya koya musu, wacce annabi ya ɗora su a kanta, shine su fara da jinjina da yabo da kirari wa Allah, da kuma tabbatar da jaddada tauhidinsu kaɗaita Allah wajen bauta, da kuma tabbatar da kaɗaita manzan Allah wajen manzanci ba shi da babu wani annabi tare da shi, babu wani annabi da zai zo bayansa. Kaga kaɗaita Allah wajen bauta, kaɗaita annabi wajen manzanci da annabci. Annabi ya koya musu duk lokacin da ka zo za ka yi magana mai muhimmanci ka buɗe maganarka da wannan. To shine a nan gurin Abdulrahman ɗan Auf Allah maɗaukacin sarki yadda da shi ya buɗe maganarsa da wannan. To sai aka kira ta da tashahhud saboda muhimmancin kalmar shahada domin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yana ta man kana akhir man kana akhir kalami la ilaha illallah da khalal janna wanda karshen magana sai zama la ilaha illallah shiga aljanna kenan ya zama to shi yana mai shaidawa yana mai tabbatarwa cewa Allah shi kadan yake wajen bauta to wannan ya shiga aljanna to Abdurrahman dan Auf da ya bude maganar sa da wannan abin da ya biyo baya shine yace amma ba'ad yace kuma bayan haka bayan yayi innal hamdalillah har zuwa karshe sai yace bayan haka ya aliyu sai fiskantar da maganarsa ga aliyu ga mutane kowa na kallo kowa na sauraro na kallon me zai je ya zo yaya abun zai kaya yaya abun zai kare ya ce amma ba'a ya aliyu inni qad nazartu fi amrin nas falam arahum ya'diluna bi usman ahada sai jiyo da magana sa ga sayyidina ali yace ya kai aliyu ka saurare ni da kyau inni qad nazartu fi amrin nas ni na yi dube zuwa ga al'amarin mutane gwargwadon yadda na dinga jin shawarwarinsu cikin kwanakin nan guda uku yau na hudu. Ya shafe wuni hudu da kwanaki hudu yana jin shawarwarin mutane da ra'ayoyinsu dangane da mutane guda biyu wane ne ya fi cancanta jagoranci mutane. To shi ne yake jaddada Sayyidina Ali ya ce inni kad nazartu fi amrin nasu. lallai fa ni na yi dube zuwa ga al'amarin mutane. Falam arahum ya na bi Usman ahada, ban ga suna daidaita Usman da kowa ba. Dan duk wanda zan tambaye shi dangane da Usman da Aliyu wa kake ga yafi cancanta sai ce Usman. In na tambayi wannan sai ce Usman, in na tambayi wancan sai ya ce Usman ya ce to ya kai Aliyu ka sani yanda na bibiyi mutane ina jin shawarwarinsu ina jin ra'ayoyinsu ba sa daidaita Usman da kowa Usman suna kallonsa can sama ya ce fala ta ja'alanna ala nafsika sabila saboda haka abin da zan gaya maka shine dangane da zaben Usman da zan yi wannan yana nuna kenan Usman zai zaba gwargwadon yadda ya saurari shawarwarin mutane dangane da zabar Usman da zan yi kar ka dawo wa kanka abin zargi gurin mutane ma'ana kar ka nuna cewa kai baka yarda ba duk da cewa sayyidina Ali ma ba zai yi hakan to amma dai kamar yana sharar fage ne kuma yana kokarin inda hakan zai faru fa ka sani fa mutane su Usman din suka nuna goyon baya, Usman din suka nuna suke so, Usman din suka nuna suka zaba. To bayan yayi wannan magana Sayyidina Aliyu, Sayyidina Aliyu ya sallama masa, bai masa musu ba. Fakala sai ya juyo ga Sayyidina Usman. Sai ce wa Sayyidina Usman, "Ubayyuka ala sunnatillahi wa rasulihi wal khalifatayn min ba'di." ya ce Usman ba na hannunka, ina maka mubaya'a bisa sunnar Allah, da sunnar manzan Allah, da kuma sunnar kalifofi guda biyu da suka biyo bayan manzan Allah, su ne Saidina Abubakar da Saidina Umar. A take sai ya yi mubaya'a wa Saidina Usman. Kenan yanzu Abdurrahman ɗan awo ya yi mubaya'a wa Saidina Usman, ya ce fa baya'ahu Abdurrahmani bin Auf sai Abdurrahman dan Auf take sai mu baya wa Abdurrahman wa Usman dan Auf ana ta ji muna cewa mu baya mu baya mu baya mu baya me ce ce ma'anar mu baya nan abin da ake nufi da mu baya shine wannan da ya zama jagora ka yarda cewa shi din jagora ne ka amince kan cewa shi din jagora ne zai jagorance ka kuma ka ɗauki alkawari cewa duk umarnin da zai maka wanda bai saba wa Allah ba za ka masa biyayya wannan shine mubaya duk hannun da zai maka wanda bai saba wa Allah ba za ka masa biyayya wannan shine ma'anar mubaya ka yarda cewa shi shugabanka ne shi jagoranka ne yana da dama ya umurce ka ko ya hana kuma duk umarnin da ya maka za ka masa biyayya matukar bai saba umarnin Allah duk hannun da ya maka za ka masa biyayya matukar bai ci karo da umarnin Allah wannan shine abin da ake nufi da mubaya'a mubaya'a kaman ka ɗauki alkawari ne ka ɗauki alkawari wa shugaban nan cewar za ka masa biyayya sannan kuma ka yarda cewa shi shugaban ka wannan shi ake kira mubaya'a to anan Abdulrahman dan Auf yayi mubaya'a wa sayyidina Uthman wa baya'ahu nasu sannan kuma sauran mutane su ma sai suka tashi suka yi ta mubaya'a wa Uthman al-muhajirun wal ansar muhajirun wanda suka yi hijira daga Makka suka zo suka yi ta mubaya'a wa Uthman kenan sun yarda cewa shi jagoran su kuma duk umurnin da zai ba su za su yi masa biyayya duk hanin da zai hana su za su hannu matukar bai sabawa umurnin Allah ba tare da cewa ma ba zai ba zai yi musu umurnin da ya sabawa Allah ba, ba zai musu halin da ya sabawa Allah ba saboda shi tarbiyya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan al'ansar su ma suka zo suka yi mubaya a wasai da Usman, wa umarahul adina sannan gwamnoni na manya-manyan garuruwa su ma suka zo suka yi mubaya a wasai da Usman. Wal musulmin da dukkan musulmai duk wanda ke cikin masallacin nan ba ɗaya da ya saura bai yi mubaya a wasai da Usman ba face duk sun masa mubaya'a. وجاء في رواية أو رواية كما وجب وننتا بخاري با بياني يازو كمرحكة أن علي بن أبي طالب أول من بايع بعد عبد الرحمن بن عوف وترواية دبن با وننتا بخاري با تبين السيوة bayan Abdurrahman dan Auf yayi mubaya'a wa Sayyidina Uthman gabanin sauran mutane su masa mubaya'a sayyidina Aliyu sai ya riga kowa yi masa mubaya'a dan ya nuna yardarsa da amincewarsa kan cewar sayyidina Usman shine jagora wannan yake nuna mana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba duniya ba ce a gabansu jagorancin ba shi ba ne a gabansu shi kan ma suna ga kamar nauyi aka tsora musu domin a duk lokacin da aka ce kai ne jagora na yanki kaza yanki kaza din nan ko mutum ɗari ne mutum ɗarin nan suna ƙarƙashin ikonka kaman kiyo ne aka danka hannunka wanda sai Allah ya tambaye ka akan wannan mutum ɗari to wannan suna ji a jikinsu suna ji cewar nauyi ne Allah maɗaukacin sarki ya ɗaura a wuyansu wanda sai ya tambaye su ranar gobe kiyama shine ma'anar faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan kuma kiyaya ne kuma kowa sai Allah madaukakin sarki ya tambaye shi bisa ga abin da ya bashi kiyarsa wal imamu ra'in jagora da ka gani shugaba da ka gani makiyayi ne wa mas'ulun an ra'iyati kuma sai an tambaye shi bisa ga abin da aka bashi kiyarsa an baka jagorancin karamar hukuma to al'ummar da ke rayuwa karamar hukumar nan kamar kiyansu aka baka sai Allah madaukakin sarki ya tambaye ka yaya ka kula da waɗannan al'ummar tunda kamar kiyo aka ba kamar kai ne yanzu a baka dabbobi a ce ka fita da su kiyo a kaga ba za ka bar wata ta salwanta ba ba za ka bar wata ta jikkata ba ba za ka bar wata ta tozarta ba ba za ka bar wata ta ta shiga tasku ba to haka wanda yake jagorantar karamar hukuma duk wani wanda yake dan wannan karamar hukumar kiyo ne karkashin wuyarsa sai Allah ya tambaye shi ranar gobe kiyama wanda ke jagorantar jiha duk wani wanda yake dan wannan jihar kiyo ne Allah ya danka a hannunsa sai Allah ya tambaye shi ranar gobe kiyama mutane miliyan ɗaya ne a'a miliyan uku miliyan goma in dai ‘ya'yan jihar ka ne to ciyo Allah maɗaukakin sarki ya danka hannunka sai ya tambayi ka ranar gobe kiyama. To ina mutum zai so irin wannan? A ce mutum miliyan kaza duka a ce ƙarƙashin ka suke kuma sai Allah ya tambaye ka ɗaya bayan ɗaya a kansu. A kaga wannan mutum ya jefa kansa cikin matsala kuma haka sai ka ga faɗi tashi ake ana fafutuka ana neman wannan kujerar da mutum zai jefa kansa cikin halaka. idan kai shugaban ƙasa ne duka ‘ya'yan ƙasan nan ciyo ne Allah don ka hannunka kaga abin ya yi faɗi da yawa a ce duk wanda ke ƙasar Najeriya yana ƙarƙashin ikon ka yana ƙarƙashin ciyon ka kuma duk sai Allah ya tambaye ka a kai kaga wannan akwai bala'i to shi yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan jagoranci da mu ake ta faɗi tashi ake ta ƙarya ayi munafurci ayi kaza a kashe kuɗi a zub da jini duk dan a same shi su ba shi bane a gabansu. Asali ma in an ɗora mutum yana ga nauyi ne ya hau kansa kuma yana neman taimako da agaji na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa ya sauke wannan nauyi ya haɗu da Allah salin alim. To ‘yan uwa da haka ne aka zaɓi Sayyidina Usman aka ayyana shi ya zama shine jagora na al'umma musulmi bayan rasuwar Sayyidina Umar Allah maɗaukacin sarki yadda da su gaba ɗaya. Wannan shi ya kawo mu ƙarshen bayani dangane da yadda aka zaɓi Sayyidina Usman ya zama jagora sai mu dasa aya a wannan gabar saboda kurewar lokaci har sai Allah maɗaukacin sarki ya kai mu majalisi na gaba sai kuma mu ga gabar da za mu tashi kanta abubuwan da muka faɗa waɗanda suke dadai Allah maɗaukacin sarki ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe Allah maɗaukacin sarki ya gafarta mana وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته